bismillahirrahmanirrahim hadisi shine abu nu'aym al-asbihani ya fidda hadisi bi sanadihi da isnadin san abdullahi ibn umar ibn al-haddab ya abdullahi ibn umar ibn al-haddab radiyallahu anhuma qala yace marra abdullahi ibn umar yace marra umaru bi mu'az ibn jabal radiyallahu anhu walki sai da na umar ya huce da mu'az ibn jabal Allah ya kare da a gare su alhali shi mu'azu ya fashe da kuka yana kuka faƙala sai sai na umar ya ce ma ifki kaya mu'azu mu'azu me ya kawo kukanka me yasa ka kuka faƙala sai mu'azu ya ce sami rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kabbul ibadi ila Allah al atqiya ul ahqiya mafi soyuwa mafi soyuwar bayi zuwa ga Allah masu tsoron Allah masu saukin lamari wanda suke ɓoyayyu a cikin mutane wanda ba a ta tasu balle ma a dubo a ga ko ina suke allazina iza gabu lam yuftaqadu wanda in ba sana ba wanda ke cigiye su wai za shahidu lam yurafu in ma suna nan ba gane su ake ba ulaika hum aymatul huda masu wannan sifar su ne jagorori na shirya wa masabihu zala su ne masu haskaka duhu ƙala ta'ala bangi tabaraka ta'ala ce su asirfu ana ayati allazina yatakabbaru na filar bigairil haqqi da sannu zan juyar da masu girman kai a duniya ba tare da suna da wata hujja ba akan yin girman kan zan juyar da su daga fahimtar ayoyina sai zamo masu irin wannan sifar ta girman kai Allah bai hore musu fahimtar ayoyinsa ba ko gane ayoyinsa ba wa amma lazina ya hiku lahum ayata kabbaro fil arbi haƙƙin amma wanda yake sun cancanta su nuna su suwaye a duniya wanda yake in sun yi hakan suna da gaskiya wanda yake ya cancanta gare su su nuna su suwaye a duniya in sun yi hakan sun yi da daidai ne faulai ka humar raru na billahi rabban wa bil islami dina wa sai na muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu rasul to wayannan sune wanda suka yarda da Allah a matsayin ubangiji suka yarda da musulunci a matsayin addini suka yarda da shugaban ma'anar mamar sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi manzo almunsharihatu suduruhum lil islam wanda zukatansu ta yalwata ta haskaka ga karbar musulunci almunawwaratu quluhum bi hudal imani wanda yake an haskaka hankulansu da shiriyar imani azzaibatu arwahuhum shauqan wa hubban lil liqa'ir rahmani wanda rawukansu ta narke don tsananin bege da so ga gamuwa da ubangiji mai jin kai almaskatu aidihim bi kuwatin alal burhan wanda hannayensu take rike da karfi bisa hujja inna haula'i hakika masu wannan sifar su wa'annan da aka ambata hiqulhum takabbur ya cancanta su nuna isa nuna isa ta cancanta gare su la ilaha illallah wa ibadi ba wai su ne girman kai ga halittar Allah ko bayan Allah ba bal ala fitnati duniya bare bisa fitinar duniya wa zuharatiha da kawace kawacenta wa mahabbatiha ko wa mihnatiha wa mihnatiha da jarrabarta wa ala gawayati shaytan da kuma bisa batarwa shaytan wa hiyalihi da dabarunsa faman asaba wa huwa shadu allaysa lahu rabban illa Allah ko Allah salahu rabbun illallahu wanda ya waye gari alhali yana mai shaidawa cewa ba shi da wani mai tafi da wani lamari nasa in ba Allah ba wa Allah salahu malikun illallah cewa ba shi da wani mamallaki in ba Allah ba wa Allah salahu ilahun illallah cewa ba shi da wani mai masa wani abu in ba Allah ba wa Allah salahu mahabubun illallah cewa ba shi da wani masoyi in ba Allah ba lam yahjibhu naqasuhu an kamali rabbih tawayarsa bata tsare shi ba daga duban cikar ubangiji wala mai kadahu takasiruhu an shuhudu qurbihi takaita wasa aiki bata yanke shi ba daga ganin kusacin Allah to haka lahu an ya takabbara ala hazihi duniya wannan shine yake ya cancanta ya nuna isa akan duniyar nan shukran lillahi ta'ala dan nuna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa farahan bi mabarratihi wa dahi da nuna farin ciki da alherin da ubangiji ya masa da kyautar da Allah ya masa wa qad rabat rabi'atul adawiyatu wa auras salihin yatabakhtaru fi mishyati haqiqa rabi'atul adawiyya ɗaya daga cikin gargan waliyai da aka yi su ta ga wani sashen managartan bayan Allah yana takama a tafiyarsa bayan karat alaihi zalika ta ce masa bawan Allah me yasa za ka ringa tafiya ta takama au ta ajabar ko ta mamaki faƙala laha sai bawan Allah nan ya ce da ita rabi'a kai fala af'alu zalika me zai hana in aikata wannan wa kad asbaha li rabba gashi ubangiji ya zamo shine mai tafi da komai nawa wa asbahtu lahu abda na zamo bawa gare shi bana bauta ga kowa in ba ga Allah ba ba wani lamari na da yake hannun wani in ba hannun Allah ba turidu annahu warada ala qalbihi ti'ashun wa sururun bi kauni abdan lillah wa mansuba ilayh wannan bawa Allah yana nufi da wannan magana da ya faɗa cewa wani sakuwa da farin ciki ya gangaro wa zuciyarsa saboda ya dubo cewa shi bawa ne na Allah abin nan ganawa ne ga Allah fallahu rabbuhu wa huwa abdu Allah shine mai tafi da komai nasa shine ubangijinsa shi kuma bawa ne na Allah wa haqa lahu an yatabakhtara wa huwa yashhadu hazal aid azima fi ruhihi wa qalbihi wa qalbihi wa nafsi ya cancanta a ce yayi takama inda yana ganin wannan idi mai girma a cikin ransa da hankalinsa da zuciyarsa da ransa inna shi'ura a ƙalla man yaridu alai inna haza shi'ura wannan jin inna haza shi'ura irin wannan jin ƙalla man yaridu alai kaɗan ne wanda hakan yake gangaro masa galibin mutane suna hangen bautarsu ne ga wasu abubuwa ko dai sun tabbatar da haka ko ko da iyaka zatansu to irin wannan zaton na dubo Allah kadai mutum ya gashe ba shi da wata bauta a haƙƙin kowa in ba ga Allah ba to kaɗan ne wanda suke wala bi ma hutawa zuna ya zamo ya bai rasa daidaituwarsa tare da haka ba wa hazihi hiya shahada wannan ita ce shahada ta haƙiƙa wa hazihi hiya sa'ada wannan ita ce arziki na haƙiƙa wa hadhihi yarsumul arifin wannan shine alamar masana Allah wa asarul wasilin shine gurabu masu saduwa da Allah wa mislu haula irin wayannan bayi na Allah yajibu tawaru lahum duk inda ka gansu ya zama wajibi ka kaskan da kai gare su wa taladuhu bihim da tausasawa a tausasa gare su mata wujudu duk sanda aka sabe su wa alam ka sani anna tawaru'a cewa kaskan da kai laysa huwa izhara shuhushu bai zama bayyana goro ba wai mata ta sauti da kaskanta murya wata ma wuta fil harakati ko nuna rashin himma a wajen motsi wata kabilar ari aw sujuda ba yana cikin sumbanta ƙasa ko yin sujada ba fa inna kulla haza baki ɗayan wa'annan sufofi da aka ambata harid abu ne wanda yake ya fita an haddata ware daga matsayin ƙasan da kai wa huwa munkarun yajibu inkaruhu duk irin wannan abubuwa da aka ambata abu ne wanda ba daidai ba wanda wajibi ne wanda diye a nuna masa cewa ya yi ba daidai ba wai da ko a bata shi falmumin don shi wanda yake mumini na hakika ya tawara umin gairi ra'atin yana kaskan da kai ba tare da ya wulakantu ba ko ba tare da ya wulakanta kansa ba na uzbil lahi min tarifi wa tabdili wal ajz muna neman Allah kare mu daga musanya ma'anonin kalmomi na addini ko jirkita su ko nuna gajiyawa fa inna hawan na juhudaha juhudana li yafhaman nasu muradana sharif yace mun yi matukar kokari mun yi matukar iyawa don mutane su gane me muke nufi da irin wannan kalmomin fa abau zalika amma suka kasa gane abinda ake nufi da wannan kalmomin wa asarru alama warsuhu min salafin lahum ralih suka dore bisa abinda suka gada daga wasu magabatan su batattu la sabiqata lahum fi hayrin wala hudan da ba su da magabata a wajen bin tafarkin alheri ko shirya wala kad haka shehu tijani bi kufri man qabbala al araba yanayi hakika shehu tijani radiyallahu ta'ala ya hukunci da kafirtin kafirtan wanda ya sumanci kasa a gaban sa wa ankara alayhi zalika ya musun haka gare shi me yasa da yana sujudu li ghairi rabbil alamin domin yin haka yin sujada ne ba ga ubangijin halitta ba فنسأل الله تعالى الهداية لنا ولإخواننا من روقان الله نجي شرب الله يشري دمو يشري دم أم وأنت يا أخي لا تستطيع القيام بهذا الأدب كي تنقوى باك دا إيقان ذا وادونا لدبن حتى تأتقد في جميع إخواني الولاية والزلفة sai ka kudurce cewa duk yan uwanka waliyai ne na Allah makusanta ne da Allah wata ta sha da lahun bil farli alaika har sai ka gano cewa su dinnan sun fi ka kama huwa da abu salin inda wannan shine al'adar bayan Allah mana garta wala kad hadara bi bali hadirun fi baril ayyam sharif yace akwai wata rana da wani tunani ya afka a zuciyata fazin wanda wannan ya sa ne bacin rai ne bakin ciki la'ani la hastu ta kasiri domin na gano takaitawa ta min amali salihin daga ayyukan bayan Allah managarta wa da ayatul muqarrabina da bi da bi bin Allah na mukusantan bayan Allah wa tawajjuhatim da irin yanda suke fuskanta Allah summa arartu nafsi ala ayatul kitabil aziz sannan na bijirar da kaina musu ayoyin qur'ani mabuwaye fama hadara bi bali mujibu wa idin illa ra'aituni a haqqa bihi mimman nazala fihi da na gwada kaina bisa ayoyin ƙur'ani ba wata aya da ta kawo akai narko ko wani dalili da ya kawo akai narko kan wasu sai na ga ni kaina na fi cancanta da wannan narkon fiye da su kansu wanda ayoyin suka sauka a cikinsu wa ma marartu bi mujibi na'imin ila wajadtuni ab'adan nasi wa aksarahum ya'san minhu ban ga wani abu da yake jawo a ce an sami ni'ima ba a wajen Allah sai na ga kaina na fi kowa a cikin mutane nesa daga abin da zai sa a samu wannan ni'ima mafi yawan su yanke kauna daga gare shi ba za zama ni hazal haɗiro iwalan laili wannan tunanin ya lazance ni tsawon dare hatta mana ani mina da'ami yau mahu zalika haka shigari ya zama na kasa cin abinci falamma janna alayya lailu da dare ya duhu gare ni kuma zalabi zalikal hadir alhali ina jin wannan tunanin lam ashur illa wa qad hamala ni sururun amigo ban sani ba sai naji kuma wani farin ciki mai zurfi ya rufe ni shawutu ma ahu bil irtiya na naji karsashi naji sakuwar raina tare da wannan wasurtu na zo nafsi na zama ina jayayya da kaina bainal duhuli fil mudala'ati aw salati a cikin me zan yi a sannan dauko littafi in duba ne ko ko ta sallah fa zan waridun aharu ya murni bil bahsi an sababi sururi lazai shawutu bi sai ga wani tunanin ya zo min yana umarta ta cewa ai abin da yake wajibi in za a binciko me ya jawo wannan farin cikin da nake ji wa kuntu gafartu an mudala ati li zalikal mashhad na kasance na rabkada daga dubo wannan mashhadin ka tazakkartu tariki salat wal murayyi'in laha min al muslimina sai na tuna wanda suke barin sallah da masu tozarta sallah a cikin musulmi wa waradat ala qalbi ahadisu rahmati sai hadisan rahama suka zo ga zuciyata cewa rahama Allah ai ta yalwaci komai shi yasa ta hada hasu ma kenan wa qultu fi nafsi na ringa fada a zuciyata la shakka annani asanu halan min mai turku salata wa yuqbilu ala lahwihi wa shahawati na fada a raina aini din nan ba makawa hali na yafi kyau fiye da halin masu barin sallah masu fuskantar wasanninsu da sha'awace-sha'awacensu ko jattu annan sababa fil farahi hoskudi ila hariril amani a sannan ne na gano ashe abin da ya kawo nake ta minna shine dan na faɗo zuwa kwarin burce-burce mutum ya ta buri cewa ai zai samu kaza wajen allah alhali bai dage ya yi aiki ba fata ya kastu sannan ne na farka wa alimtu anna hukumi bi anna halati ahsan min hali ulaka almuqassirina min akbari alkibar na gano cewa halina wato da na hukunci da cewa ai halina ya fi kyau daga halin wa'annan masu takaitawar yana daga mafi girman girman kai wa'ani laulame tafarrar alayya rabbi bit tawbati wal iqla'i sari'a min hadha al iktikadi la halaktu sharra halakatin cewa da ba dan ubangiji zai min baiwa ba ko ya min baiwa da in tuba da in ciru da gaggawa daga wannan cewar da na halaka mafi munin halaka wala badala sa'ayi min awwalihi ila ahirihi sa'ayi ne anan da aiki na ya ɓaci akwai ya kafin yar ara kafin ya ara wato da aiki na ya ɓaci gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe wa gaddafa'ar shaidanu an tilkar hawa ɗirin muɗin laɓi hujjajin barin hakika shaidan ya yi so ya ije min wannan tunanin mai batarwa da wasu hujjoji wanda suke raunana alhamdulillahu radda alaihi wa ibdala kaidi amma Allah ya min ilhamar yanda zan raddi ga shaidan yanda zan bata makircinsa wa kana min shubahihi min shubahihi yana daga irin rikice-rikicen da ya kawo min al-istidlala min shubahihi daga shubohin rikice-rikicen da ya kawo min kafa dalili ko al-istidlalu kafa dalili bi hadisi da hadisin la yanzuru ahadukum ila man fawqahu wala yanzuru ila man duna kada ɗayan ku ya dubi wanda yake sama da shi ya dubi wanda yake ƙasa da shi fa ahmadin nafsi bi iwa'in minhu sai raina ta zatar da ni da batarwa daga shaidan inda nazar ila man huwa ala maqama min al-ubad wan nasaki wan nasaki wa ma qaddamuhu min a'malin la yajuz cewa duba izuwa da suke sun fi daukakan matsayi daga gare ka daga masu ibada da masu mai da lamarin su ga Allah da irin abin da suke gabatarwa na daga ayyuka ai ba daidai bane walakin nal jaiz huwa nazaru ila man huwa dunaka fil a'mal wai abin da yake daidai shine ka dubi wanda yake kasa da kai a ayyuka فإذا كان لهؤلاء مولود في رحمة الله فلا شك في أن لك مولود idan su wanda suke kasa da kan ya zama akwai abin da za su samu dangane da rahama ta Allah to ai ba makawa kai ma akwai abin da za ka samu bal mawari'a bal ma kana da abubuwa da yawa da za ka samu fi rahmatihi ta'ala rahmar Allah ta'ala bi dalili hadisi saboda dalilin hadisin sab'atu mutum bakwai zulhum la fi zillihim ubangiji ya nemi su inuwa a cikin inuwarsa wafihi ya zo a hadisin shabun na shafi ibadatillah saurayin da ya tashi a cikin bautar Allah wa karkada an tandali a alayya ha zai shubhatu ya kusa a ce wannan rikicin ta samu shiga gare ni walakin tadarakanillahu bi ludfihi sai dai ubangiji subhanahu wata'ala ya riske ni da ludfinsa fata zakartu a sannan ne na tuna annal hadisa cewa wani hadisin waridun fi ni'ami dunawi yake lafi ma na hanufi ya zo ne a cikin ni'imomi na duna cewa hadisin can la yanzur ahadukum ila man fawqahu wa yanzur ila man dunahu yana magana ne a cikin ni'imomi na duniya cewa kaka dubi wanda ya fi ka a ni'ima ta duniya ka dubi wanda yake kasa da kai a ni'ima ta duniya lafi ma na hanufi ba cikin abin da muke cikin sa ba wa ma fi ni'amin lahirati amma dangane da ni'imomi na lahira fala budda min an-nazari ila man huwa ala minka a wannan ba makawa ka dubi wanda yake sama da kai alamun ka halin wanda yake sama da kai a hali wa makaman da matsayi litatana baha don ka faɗaka wata ta zakara ka gargadu wata ta daraka kai ƙoƙarin riska gyara abin da ke bukatar gyara daga ayyukanka wa amma fi ni'amin duniya amma don gano da ni'imomi na duniya fa yajibu an tanzura ila man huwa dunaka to abin da yake wajibi ka dubi wanda yake ƙasa da kai hazzan wa nasiba dangane da rabo da abin da aka bashi na bangaren duniya litasda da shukuran lahi ta'ala dan ka kara yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala wala tazur ila man fawqaka kaka duk wanda yake sama da kai hazzan a matsayi wa nasiban da rabo na duniya liyalla ya kada zalika fi yaqinika dan kada wannan ya zama yayi suka a cikin sakankancewarka fatasdariya ni'matallahi alayka ya zama ka wulakanta ni'imar da Allah ya ma fatar da wanda haka din ya jawo ka halaka. Allah da sai ta tsira biyu.